بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar shida ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 13 cikin jirgin darussa na majalisar ramadana na shekara ta 1445 a inda muke darussa daga littafin أخطاء ومفاهيم في شهر رمضان يجب أن تصح والله فما لا أبو أمار با موسى الله يساك مشد الخير za mu tashi kai tsaye a gaba ta goma sha bakwai wato mas'ala wadda malam ya ce ma hukumu bitila isra'imi liriqihi ina hukuncin mai azumi ya haɗiye yawun bakinsa yawun bakin mai azumi in ya haɗiye shi shin azuminsa na nan ko ko ya karya masa azumi الجواب ومن الله أستمد العون والصواب إذا ابتلع الصائم ريقه idan mai azumi ya haɗe miyan bakinsa fa innahu la yuftiru bidhalika bil ijma yawun bakin mai azumi baya karya mushi azumi li'annahu mimma ta'ummu bihil balwa domin shi yawun baki wani abu ne wanda gama gari ne kowa yana da yawo a bakinsa kuma kowa yana haɗewa bishar da Allah yi farikar riƙo alfama ya ce amma da sharaɗin ya zama yawon yana cikin bakin ba sai da ya fitar da shi daga bakinsa sannan ya sake lashe shi ba malam ya ce wa kan da kalar ijima'a ala anna sa'ima idan tala a riƙahu la yuftiru bi zalika jam'un min al-ulama'i rahimahumullahu ya ce malamai da yawa sun cirato ijma'in malamai akan cewa mai azumi don ya shanya yawon bakinsa ko ya haɗiye wannan baya karya masa azumi minhum daga cikin malaman da suka kawo wannan ijma'i akwai ibnu hazmin rahimahullah haythu qala al-allama ibnu hazmin a cikin littafin maratibul ijma' yana cewa wattafaqu ala anna ar-riqa ma lam yufariqil fama la yufattir malamai sun haɗu akan wato cewa shi a miyan baki matukar bai fita daga bakin ba a idan mutum ya haɗiye shi to azumin shi bai kare ba baya kare azumi wa qala aidan har ila wa ibnu hazmin ya fara a cikin muhalla a cikin juz'in muhalla na hudu yake cewa amma riqu fa qalla aw kathura shi ko miyan baki shin kaɗan ne ko mai yawa fala khilafa fi an anna ta'ammuda ibtila'ihi yan fala khilafa fi anna ta'ammuda ibtila'ihi la yanqudu as-sawma yace miyan baki mai yawa ne ko kaɗan wato gama garin miyau ko kuma wani dalili ya sa yana yawa a bakin mutum kamar wanda yake jin amai ko mace mai ciki ko wanda watakila ya samu wata larura da miyau ke yawa a bakinsa don ya haɗiye shi ya ce babu saɓani tsakanin malamai cewa mutum ya haɗiye miyan baki shi da gangan azumin shi bai kare ba wa qalan nawawi rahimahullah haka na al-imam an-nawawi a cikin majmu' sharh al-muhazzab juz'i na uku yake cewa ibtila'ur riqi la yufattiru bil ijma' shanye miyau da haɗiye shi baya karya azumi da ijma'in malamai wa idza kana ala al'ada idan mutun yayi shi bisa al'adar da aka sani ta gama gari wato kamar yadda aka san a dabi'ance yana faruwa da annahu ya'sir al-ihtiraz minhu saboda mutun ya kewaye zai kiyaye abu ne da zai wahala mutun ya ce shi ba zai dinga kiyayewa ba zai hade miyau ba zai tabbatar iya miyau din yawun ya tsaya a bakin sa ko ya dinga tufarwa wannan abu ne da zai wahala kwarai ga mutun ya iya kiyayewa wa'amman nukhama falaha salasu suwar sai kuma dangane da kaki ko majina wadda ke biyo baki ce to ita akwai yanayi guda uku as-sural ula yanayi na farko idza lam tasil ila al-fam idan kakin nan ko majina bai iso baki ba wa inna ma nazalat min ar-ra's aw as-sadri ila al-ma'ajjati mubashara ya sauko ne daga cikin ramin kawai daga daga kan mutum kamar daga cikin hancinsa wanda yake mura ko daga cikin kirjinsa wanda ya tari sai kaki ko majina ta taso daga kirjinsa ko ta taso daga cikin ramin hancinsa sai kawai ta sauka cikin cikinsa cikin uwar hanjinsa fa hadhihi laysat muftira ko mufattira qawlan wahida wannan ba ta karya azumi zance guda wanda ba ta zo cikin baki ba ka dai zuciya ta kawai cikin makogoranka as-sura thaniya yanayi na biyu idza kharajat min al-fami wa anfasalat an al-jasadi sun ma'ada wa tala'aha ba'ada an kharajat majina ko kaki ya fito har baki kuma har mutum ya tofar ko ya fidda shi a hankici ko a tishu ko a wani abu makamancin haka ya zuba ya fita daga jikin halittar mutumin sannan kuma sun ma'ada wa tala'aha sannan kuma sai mutum ya shanye shi ya haɗiye ba da an kharajat bayan ta fita فهذه من المفطرات قولا واحدا wannan kuma ya kare azumin shi domin ya dauki wani abu ne daga waje ya saka a cikin bakin shi fa min almuttafaqi alayhi inda almuslimina qadiman wa hadithan yace malamai suna da ittifaki tunda da yanzu anna dukhula ayi jismin fil halaqi wa min wa min thumma bal'ihi yace shigan duk wani abu da zai shiga cikin jiki ya shiga cikin makogoron mutum kuma daga nan kuma bayan ya shiga kuma ka haɗiye shi yu'addu muftiran ana kirga shi a matsayin abin da ya karya azumi wa hadha huwa muqtadal lugha wannan shine ma'anan iftar a harshen larabci fal lughatu tutliqu ala man bala'a jisman salban annahu akalahu a harshen larabci duk wanda ya ci wani abu busasshe za a ce duk wanda ya sa wani abu busasshe a bakinsa za a ce ya haɗiye shi aw sa'ilan annahu sharibahu ko ya sa wani abu wanda yake mai ruwa wanda yake liquid shi ma sunan shi ya sha wato ba sai abinci ba da yaro misali zai kuskure ya dauki wani abu wanda ba a ci ya sa a baki kamar kwayar tsakuwa ko kwayar tarbi ko wani abu makamancin haka wanda watakila sai an je an ga likita in an je za a ce ya haɗi abinda za a faɗa kenan tunda ya shiga ta inda ake haɗe abubuwa to idan mutum ya haka sunan shi ya karya zu ya ce fanzulu ashai'i ilal jawfi aw al ma'adda yutabaru aklan lahu ay shurban lahu saukan wani abu a cikin ciki wato ko saukashi a cikin uwar hanji to idan busasshe ne an ci ne idan narkakke ne an sha ne bisa ainihin wato ma'ana harshen luga wa haisu innal akala wa shurba yufattirani tunda kuma da ci da sha duka suna karya azumi fa in bala'a ayya shay'in yu'tabaru mufattiran lis-sa'imi bi ittifaqil muslimin yace idan mutum ya hade wani abu to wannan abin yana karya azumi illa man shadda sai abinda aka samu wasu sun sun yi shuduzi wasawun kana ma da khalal jaufa aw al ma'adda mughdiyan aw ghayr mughazin mughziyan aw ghayr mughazin a ce kuma abin da ya shiga cikin bakin mutum din shin abin yana da yana da value na abinci akwai wani ba cikin shi da sunan shi abinci ko bai da shi wato wani abu ne wanda ake ce da sunan abinci ko da sunan magani ko da sunan kome da akai ko da a ce irin yadda mutane suke ne a ce wani abu ne ya haɗiye na wani magani misali a ce ƙwayar tablet kaga ba abinci ba ne don ba zai rage yunwa ko ƙishirwa ba shi ma ya karya azu malin ya ce ka hasatin kamar tsakuwa au hafnati turabin ko mutum ya ɗebo ƙasa ya sha kwayar abinda mata suke masu ciki ta dinga shan wani unzu ba tana tsotsan shi kaga ba abinci bane ko mutum ya saka wani wani abu kaman dutse a bakinsa kawai sai ya haɗe shi ko makamantansu a wasurar thalisa yanayi na uku shine idza wasalat ila al-fami thumma ibtala'aha fa hadhihi fiha khilafun shadidun bayna ahli al-ilm idan majina mun ji majina da ta wuce kai tsaye daga cikin makogoro ta fada da wannan ba ta kare azumi da majina da sai da aka tofar da ita aka dawo aka lashi wannan tana kare azumi kai tsaye to ta uku ita ce wadda da mutum ya kakota ya ji ta a bakinsa akwai kaki wanda za ka yi ko majina saboda mura ko ka shaƙi ko ka shaƙi wato kamar wasu abubuwa masu ƙura kamar da yake yake yayin da akwai ƙura kamar a site ko a wurin niƙa ko makamancinsa ko ya yi shara ko ta yi aiki a cikin wurin da yake da datti to sai mutum ya kako majinar ga ta yana jin ta makogoransa sai kuma ya mayar ya haɗi to wannan malamai sun saba game da ita والراجح أنها ليس من المفترات فهي بمنزلة الريق tunda bata fita daga bakin ta fito waje ba to yace wannan abin da yafi yafi karfin hujja shine ita ma bata kare azumi saboda kamar miyau ne yake zuwa baki kuma sai a hadi wa hadha tarjih ibn usaymin wannan shine magana al-allama ibn usaymin tarjihin da yake nan da shida والوادعي دا شيخ محبوب ابن هادي الوادعي والالباني دا الشيخ الالباني الله غفرت musu gaba daya wa huwa madhhabu alhanafiyyah shine abin da yake kuma mazhabin hanafiya wal mu'tamad fil malikiyya kuma shine ma abin da ake dogara da shi a mazhabin malikiyya wa riwayatul ukhra an al-imam ahmada da kuma ra'ayi daya cikin ra'ayin al-imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alal jami' Allah gafarta musu gaba daya haka wannan shi ne bayani game da haɗe miyau za mu ga cewa wanda yake kare azumi kawai shi ne wanda miyau ɗin ya riga ya bar baki ya fito waje sannan kuma daga baya sai mutum ya ɗauka ko ya sake lakuta ko ya lashe ba mutum a ce ya yi tari da miyan sai ya faɗa cikin hannunsa da ya rufe bakin shi ko cikin hankicinsa ko cikin 'yan roba da yake zubawa kuma sai gaira sha'awa kayansa sai mai reshen wannan na gasiri mata masu ciki ne suke wannan kasan su ne suke abubuwa daban-daban da suka saba wa al'ada amma al'adance wani ayi ba aikin mutum ne wanda yake cikin hayyacin shi ba Allah ya kyauta sai malam ya ce a su'alu thamina ashara mas'ala ta goma sha takwas ita ce fi ma hukumu ta akhiril fitri wa adami ta'jil bi mai hukuncin jinkirta buɗe baki kar mutum mutum ya kiyin buɗe baki da zaran an sha ruwa mai hukuncin sa ta'jilul fitri wa tabkiru bihi sunnatun bin nass wal ijma gaggauta buɗe baki da yin shi da zaran rana ta fadi wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yayi umarni da shi da nassin sa ko malamai sun ijma'i akan haka idza tahaqqaqa as-sa'imu min ghurubi ash-shamsi أو سماء أذان المغرب المنضبط وذلك لما idan mutum ya tabbatar rana ta faɗi sakamakon ranar gata ta faɗi ya san inda sanda take faɗuwa kuma ya ga faɗuwarta ko kuma ta hanyar jin kiran sallah wanda yake kiran sallah wanda aka yi shi a ilmance al-mundabit wanda aka yi shi keke da keke sai da rana ta faɗi da mutum ya ji sai ya sha ruwa dama ko dai ka ga faduwar ranar shine asali thumma atimu siyama ila al-layl ay ila hudur al-layl ko kuma idan ba za ka iya ganin sa ba ko baka san za ka tantance ba sai kai amfani da kiran sallah domin tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana amfani da haka shi da kanshi annabi yace ku ci ku sha hatta yu'adhdhina ibn ummi maktub kaga maimakon fadin qur'ani karara hatta abin nan ko menene ma khaytul abyad min khaytul aswadi min al-fajr shine abin da Qur'ani ya faɗa annabi kuma yace hatta yu'adhdhina saboda ana amfani da muryar ladani amma a tabbatar ladani ne wanda ake da aminci akan amanarsa da iliminsa da kuma kirdadan shi game da daidai shi yasa wannan kaidin ladane da dama ba su da wannan kirdadan saboda ba za su zama kiran sallar su ba zai zama madogara ba domin ka dogara da su za ka bata azuminka kuma shan ruwa kafin azuminka kafin ranar ta faɗi shi kuma daga cikin dalilan da ke iya sa mutum azabar kabari mu kiyaye yana iya sa dalilin da zai mutum azabar kabari kamar yadda hadisi ya tabbatar saboda haka a tabbatar ta faɗi tana faɗuwa kuma sai a sha ruwa saboda sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi yake cewa mala yace an sal ibn salim radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra mutane ba za su kushe ba cikin alkhairi matukar suna gaggauta bude baki wannan hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim da sauran tafai wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallama qala la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra ce addini ba zai gushe ba yana da ɗaukakarsa matuƙar musulmi za su dinga gaggauta buɗe baki da annal yahuda wan nasara yu'akhiruna da kiristoci da yahudawa a azumi da suke yi sun kasance suna jinkirta buɗe baki ai alfitr hasan wani hadisi ne kikkiawa al-imam Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Khuzaimah da da Ibn Hibban da Hakim dukkanin su ruwaito shi malamai da dama sun inganta shi a wannan zamani musamman a shekul albani da muqbil ibn hadi da kuma malin shaib al-arnaut wa an abi atiya qala dakhaltu ana wa masruq ala aishata radiyallahu anha fa qulna ya umm al-mu'minin rajulan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma ahaduhuma yu'ajjilu al-iftara wa yu'ajjilu as-salata wal akharu yu'akhkhiru al-iftara wa yu'akhkhiru as-salata suka je gun Aisha Allah ya ƙara mata da suka ce muna tare da wasu mutane guda biyu cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma suna aikata abu da ya bambanta da juna daya yakan gaggauta buɗe bakin yayi azumi kuma ya gaggauta yin sallah ɗayan kuma yakan jinkirta buɗe baki kuma ya jinkirta sallah qalat sai ta ce ayyuhuma alladhi yu'ajjilu al-iftara wa yu'ajjilu as-salah a cikin su wane ne wanda yake gaggauta buɗe baki kuma ya gaggauta sallah qala mai riwaya yace qulna abdullahi ya ibn mas'ud muka ce mata malam abdullahi dan mas'ud ne Allah ya kara masa yadda qala tace kazalika kana yasna'u rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam tace haka manzo Allah yake saboda za a gaggauta buɗe baki kuma a gaggauta sallah wato kada a shagala da buɗe bakin kuma ayi tayi ayi tayi ba ji ba gani har sai an jinkirta sallah za a ɗan karya abin nan a karya abin nan tsakuwar yunwa sai a dawo a yi sallah wa ana abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu qala qulna qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi shahr ramadan ce wata rana mun kasance tare da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama a halin tafiya a watan azumi falamma ghabat ash-shamsu rana tana faduwa qala yace ya fulan kaiwa ne inzil fajdah lana sauka kai mana farau-farau shi ne ai ikhlit as-sawiqa bil ma ka dauki as-sawiq shine gari ka kai kai diluting din sa ka sa mushi ruwa ka jika shi shine eh yau a kwaba ko kwaba kuma ta'jin kenan yayi kauri wanda za a sa shi ya zama farau-farau to me ya ya sunan kadawan burgawa ko burgawa kuma miya kenan to inda an gane shi kenan miya da nono aw labana bilma ko kuma ka tashi ka sirka mana ruwa da nono qala ya rasulullah inna alayka nahar ci ya manzo Allah ga sauran hasken rana fa ana gani wallan ranar ta bace amma da dan sauran ragowa haskenta a wata riwaya ta Anas yake cewa da mutum zai haura komai ma ya leka zai iya hango ta cewa ta gama faduwa ba amma annabi ya ce musu lalle a tashi a yabin buɗe baki ƙala ya ce fa nazara fajadaha sai ya sauka ya musu wannan harau-harau fa atahu bihi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa shariba annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya sha thumma qala bi yadihi sannan ya ce idza ghabati shamsu min hahuna ya duba mafitar rana mafadar rana ya ce rana ta faɗi ta nan waja al-lailu min hahuna dare kuma ya bullo ta nan faqad aftara as-sa'im to mai azumi ya sha ruwa ko ya ɗauki ruwa ya sha ko bai ɗauka ba lokacin shan ruwa ya yi wani hadisi ya cikin sayo musulun kaga wani yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi azumi a halin tafiya kamar yadda aka sha faɗan wannan sannan kuma babu laifi wani yema wani hidima ta abinci ta buɗe baki a yi ma babban hidima kamar da annabi sallallahu alaihi ya umarni wani ya tashi ya masa sannan kuma a yin buɗe baki da duk abin da ya sawaka ba tare da tazammuri ba aji faro-faro suka sha ko matafiya ne yanzu mutum sai ga ya sha faro-faro to shi kawai an cuce shi don me zai zama iya abincin shi kenan dole sai ya dinga korafi yana ta faɗi tashi sai ya wuce abin da Allah ya huwace mai ba ko zai wuce ba wa na amr ibn maimun al-audi rahimahullahu qala malam amr ibn maimun yake yake cewa kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama asra an-nasi iftaran wa abta'ahum suhuran sabai sun kasance suna sun fi kowa saurin bude baki kuma sun fi kowa jinkirta sahur sukan taho masallaci suna suna suna jin sauran makakin abinci a cikin bakin su da zaran sun gama abin sahur kawai masallaci suke wucewa babu wani intabal wanda za a cewa sai an yi bacci ko sai an koma ana ta jiran agogo ana ta abin a su suna gama sahur ɗinsu za su fi masallaci su zo su yi na filfili su jira sallah so da suna yin sahur ɗinsu gabda gabda fitowa alfijar sannan suna yin buɗe bakinsu da zarar rana ta faɗi wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin musannaf na Abdul Razzaq al-Imam an ya inganta shi wa an al-Musayyib wa an ibn al-Musayyib an abihi kala كنت جالسا عند عمر إذ جاءه ركب من الشام yace wata ran ina zaune da Umar dan Khattab sai ga wasu mahaya daga ƙasar Sham fatafika Umar yastakhbiru an hali Umar ya ta tambaye su halin da ake ciki a ƙasar Sham faqala har yace musu hal yu'ajjilu ahlu Sham al-fitra mutanen ƙasar Sham shin suna gaggauta bude baki qala na'am mutanen nan suka ce kwarai kuwa qala yace lan yazalu bi khairin ma fa'alu dhalika ba za su bushe ba akan alkhairi matukar suna aikata haka walam yantazirun nujuma intizar ahli iraq matukar ba sa jiran sai taurari sun fito irin yadda mutanen kasar iraki suke mutanen kasar iraki su ba sa yin bude baki da wuri har sai sun ga taurari sai can wajen lokacin ishakin wannan asari sahihi ne a cikin musalman abdurrazzaq as-sana'ani malam ya sake cewa ومن الأمور التي تؤكد التعجيل بالفطر زيادة ما زيادة على ما تقدم أنه سنة da gaskiya wanda suke ƙara ƙarfin a dinga gaggauta buɗe baki bayan kasancewa shi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da akwai na ɗaya anna fi ta'jil bil fitr mukhalafatun mukhalafatan lil yahudi wan nasara akwai saba ma kirista da yahudawa a cikin gaggauta buɗe baki wa ta'jil al fitr tashabbuhun ta'khir al fitr tashabbuhun bil yahudi wan nasara idan mutum kuma ya jinkirta bai yi akan kari ba yana kwaikwayo yana kamantakekeniya da yahudawa da kiristoci wanda kuma ya daga cikin kawai da amma na shari'a hana koyi da yahudawa ko da kiristoci na biyu anna fi ta'jil bil fitri mukhalafa lil rafida haka nan akwai saba ma yan shi'a rafida alladhina yu'akhiruna al fitra wanda su ma ba sa yin buɗe baki ila tulu'in nujumi har sai taurari sun fito washtibaki ha sun cakuɗe da juna din wa hum qad urifa anhum muwafaqat al-yahudi fi kathirin min ibadati da masu wato mutanen shi'a an san su cewa sun saba dacewa da yahudawa da kristoci a cikin abubuwa da yawa na ibadarsu wannan na cikin littafin abdul qari a cikin juz'in shi na 11 dama duk wanda isan yan shi'a ya san mutane ne da suke da muwafaka da kiristoci da yahudawa akan abubuwa da yawa da suka shafi ibadarsu yanayin suturarsu yanayin bukukuwarsu yanayin tunaninsu da al'adu da suke shigowa da su cikin addininsu masu yawa za ga aro aran al'ada yahuda da kiristoci baya baya wani ba su tsoro ko ba sa wani jinkirtawa hasali ma sukan yi tarayya da kiristoci ko yahudawa a nasu bukukuwa don da ake kirsimeti ko ake esta ko kaza ko kaza baka yi ganin su a coci randa suke nasu bikin zaka ganin yan coci a a Husainiyarsu wannan ba wani abu bane to abu ne wanda yake sananne a wurin su saboda musulmi ya kokari ya saba waɗannan batattu da waɗannan kafirai da waɗannan yan bid'a malam yace wannan qalal ijma' ala istihbabil fitr bil tajil fitr ibn rushd ibn rushd al-maliki a cikin al-bidayatul mujtahid ya nakalto cewa ijma'i ne a gaggauta bude baki wabnu da kai qal'i da ibn da kai qal'i da cikin ihkamul ahkam wabnu muflih a cikin al-furu kenan wal mardawi a cikin al-insaf mala yace rahmatullahi alal jami' Allah ubangiji ya gafarta musu gabaki ɗayan su bari mu dakata anan saboda koyon lokaci sai mun hadu a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa